أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام مألومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم wa bika min an ugutala min tahti Allah madaukakin sarki yace wa izbawana li ibrahim makan albayti Allah tushrik bi shay'a wa tahhir bayti li ta'ifin wal qa'imin wa ruk'i sujud yace wa izbawana ai wa zkur izbawana li ibrahim makan albayt Allah madaukakin zargi yace ya rasulullahi ga ya musu ka ambata musu yayin da ainihin muka bayyana wa annabi ibrahim makan albayti gurin dakin kaaba dan shi dakin kaaba daki ne wanda asali mala'iku ne suka gina shi tun kafin a gina komai a duniya lokacin da Allah madaukakin sarki yace zai sanya khalifa a doron ƙasa shine annabi Adamu to su mala'iku Allah ya nuna musu ainihin yanayin ainihin rayuwar annabi Adamu sai suka ce a tajalu fiha man yufsiku fiha wa yasfiku dima'a kaza kaza kaza Allah yace inni a'lamu ma la ta'lamun karshe dai mala'iku suka ce sun yi laifi suka tuba ga Allah suka je suka yi ta dawafin Baitul Ma'mur dama Baitul Ma'mur mala'iku ne suke dawafin shi kamar ɗakin Kaaba to shine sai Allah ya ce na amsa ainihin tubanku na gafarta muku kuma na umurce ku su ma ku gina musu ɗaki a doron ƙasa wanda shine ɗaki na wanda in sun yi laifi za su zo su yi ɗawafi in gafarta musu to shine sai mala'iku suka gina ainihin ɗakin ƙaba da suka gina ɗakin ƙaba annabi adamu shi ma da ya zo ya jaddada ginin ɗakin ƙaban ɗakin ƙaban nan dukkan manzanni suna zuwa ainihin ɗawafin shi to da aka zo ruwan ɗufana da za a ainihin game za a yi ambaliyan da zai shanye duniya gaba ɗaya sai Allah ya ɗauke ɗakin ƙaban aka kai shi sama to da aka ɗauke shi bayan an gama ruwan ɗuba na komai ya wuce sai Allah ya umurci annabi Ibrahim da ya gina ɗakin ƙaba ɗin lokacin da shi annabi Ibrahim asali akwai matar shi Saratu ita ce matar shi ta asali wanda suka tashi tare ƴar babban shi ne to sun tsufa ba su haifu ba to kuma dama akwai wani sarki a hanya annabi ibrahim da zai tafi akwai wani sarki wanda duk inda aka ga wata mace mai kyau za a kama ta a kai ta wajen sarkin to shine annabi ibrahim ya biyo hanyar aka ganta mutanen sarkin suka ce wannan ai sai sarki sai sarki suka kama matar annabi ibrahim wayan ka ne yace yar uwata ce saboda a lokacin su kadai ne musulmi kuma yar babban shi ne sai yace yar uwarsa ne aka kama ta a kai ta wajen sarki da aka kai ta wajen sarki sarki ya kai hannun shi zai taba ta sai hannun shi ya shanye a'a sai ya roƙe ta kimin addu'a ki kaza kaza kaza tace Allah ya sauke sai hannu ya dawo ya sake har so uku hannu yana kambale sai ya ce kai ke din nan kina da wani sihiri ko kina da wani maita ko wani abu sai ta ce a ba ɗaya a ciki ni matar babban annabin Allah ne wanda Allah ba zai bari wani ya yi mummunan abu da ni ba to shine sarkin sai ya girmama ta har ya ɗauki ainihin baiwa ya kira mu karaban shi ya ce wannan matar kuma yi da ita wajen mijinta ga ma baiwa na ba ta kyauta sai ya ɗauki baiwa hajara ya ba ta kyautan wannan baiwar shi kenan ta zo da shi wajen annabi ibrahim ko lokacin tun da aka ɗauke ta aka buɗe wa annabi ibrahim hijabi babu wani garu ko wani nisa da ya tsare shi duk inda take annabi ibrahim yana ganin ta an yi kaman gilas yana ganin duk abin da yake faruwa har Allah ya dawo da ita ta ce Allah ya dawo da ni lafiya kuma ga ainihin baiwa yarinya an bani sai ta ce mai gida tun dare ka ga mun daɗe tare ba mu haiku ba kuma ga wannan yarinya kai sadaka da ita wanda na baka kyauta ko za ku haiku shikenan Annabi Ibrahim sadaka da Hajara kawai sai Allah ya bashi ainihin da Annabi Isma'il to samun wannan dan kuma sai wannan ainihin uwar gida sai kishi ya kama cewa gaba ɗaya hankali ya dawo kan mai da to shi kenan sai ta ce gaskiya wannan yarinyar ba za mu zauna da ita a gidan nan tare ba saboda ya za a yi a ce kawai yarinya baiwa ta zo kaza shi kenan annabi ibrahim sai allah ya umarce shi ya ce ɗauke ta ya mai da ita can jejin makka to shi ne annabi ibrahim ya ɗauki hajara da ɗanta ya yi guzirin dabino ya yi guzirin ruwa ya kama hanya sai da ya je inda ainihin rijiyar zamzam yake yanzu ɗin nan cikin harami yana zuwa gurin lokacin jeji ne kawai sai annabi ibrahim ya je ya ajiye ta wannan gurin yana ajiye ta kawai sai ya juya ya Ibrahim haka za ka bar mu ya Ibrahim haka za ka bar mu yake kula ta sai ta ce Allah ne ya ce ka kamu ka ajiye ma nan sai ya juya ya ce kwarai Allah ne ya umarni haka ta ce to tunda Allah ne Allah ba zai tozalta mu ba shikenan ta zauna annabi Ibrahim ya tafi to tana nan wannan guziri da ajiye musu ya kare ruwa ya kare yaro ya shiga kishi yaro ya fara ainihin kuka yana juyi ta rasa yadda za ta yi kuma jeji ne ba kowa sai ta tashi ta je ta kan dutsen safa ko za ta ga wani mutum ko wani aini wanda zai taimaka ta duba ta duba babu ta gangara ta yi gudu ta je dutsen marwa ta tsaya ta duba babu ta yi haka wajen so hudu tana dawowa da ta bar yaro yana juyi kawai tana dawowa sai ta ga wajen kafan yaron da yake ainihin murzawa sai ga ruwa ya fara bulbulowa shine ruwan zamzam shine tana cewa zamzam haka tana ainihin gaggyara gurin haka tana tattara ruwan ta sha to sai zama ruwan zamzam din kuma sai zama shi ruwa ne wanda zai kosar da kishi zai kosar da yunwa ko yanzu ma yanzu haka zaka iya shan zamzam kai kwanaki baka ciwo baka sha ba sai ruwan zamzam kuma zai iya rike ka to shikenan wannan ruwan yana taruwa yana taruwa sai zama kaman korama a halin kuma jejin Allah ne ba kowa shikenan da ita da danta wannan ruwan ya wadatar da su sai irin kabilun larabawa masu ainihin fatauci in suna tafiya da yake guri ne dama ba alaman ruwa duk inda ruwa yake bin shi ake kawai sai suka ga tsuntsaye suna sauka a gurin shi kuma al'adan tsuntsu duk inda ka tsuntsu yana sauka da ruwa a gurin sai suka ce kai kun ga tsuntsayen nan inda suke saukan nan akwai alaman ruwa a jiya duwa suka aika wani wakili yana zuwa sai ya ganta ya danta kuma ga korama sai ya ka labari sai suka je suka roƙa sai ta ce to na yadda ku zauna amma ruwa ba ku da haƙƙi a ciki ko yake son ruwa su ya biya shikenan suka zauna a wannan gurin har shikenan guri ya zama sansani aka yi kaka gida har guri ya zama gari to su kabilan jurhum ne shine sai suka ɗauki yar su suka ba annabi Isma'il da ya girma har dai kadiyan annabi Ibrahim ya yi mafarkin ya yanka annabi Isma'il ya zo ya gaya masa ya ce ya baki al'ummatumar wannan kadiyan ya wuce shine sai Allah ya ce to ina so ka gina min ɗaki na na asali a wannan gurin to shine wa izba wa ana li Ibrahim makana albayti Allah tushrik bi shay'a Allah ya ce yayin da muka bayyana makanal baiti gurin ɗakin ƙaban dama ɗakin ai akwai shi ainihin gugun da mala'iku suka yi ɗin dama akwai shi ɗauke ɗakin aka yi lokacin ruwan ɗufana sai Allah ya bayyana Allah ya turo ainihin girgije ya zo aka yi ruwa aka bayyana wa annabi Ibrahim daidai shatin inda ainihin mala'iku suka gina ɗin shi ne Allah ya ce wa izbuwana libra makanal baiti Allah tushrik bi shay'a idan ka zo ginin ɗakin karka tare ta kowa da ni kai khalisan liwajillah shikenan annabi Ibrahim ya gina ɗakin Kaaba ya gama ginin ɗakin Kaaba gaba ɗaya shine da ya gama gini Allah ya ce wa tahir baitiya ka tsarkake ɗaki na daga gumaka gaba ɗaya don lokacin larabawa masu bautan gunki ne Allah ya ce to ka tsarkake ɗakin daga bautan gunki kar a kawo wani gunki a liƙa shi a kusa da wannan ɗakin liɗa'ifina ɗakin ne zama na masu ɗawafi ne kadai wal qa'imina da masu qiyamul layli war rukai masu ruku'u wa sujudi masu sujada ma'ana masu sallah shikenan sai ya zama harami abu uku ake yi a ciki imma dawafi wa imma itikafi dan a wani waje ya ce wal akifina ko ai itikafi ko ai dawafi ko ai sallah shine aikin da ko yanzu in ka je cikin harami abu ukun nan ba ba ba na hudu abu ukun nan ne imma kaga mutum ya zauna yana addu'a kaga mai itikafi kenan sawawun anil akifu fi wal bal ko yawa ko kuma mutum yana dawafi ko mutum yana sallah wannan shine aikin da ake yi a cikin wannan ainihin harami din sannan kuma shi harami Allah ya ce sawawun al akifu fi wal badi da wanda yake zaune a ciki dan gari walbadi da mutumin wani waje da ya zo gaba ɗaya sawan in an shiga rami daidai ne ko yanzu ma kuma haka ne ko yanzu in ka shiga rami in dai ba dokoki na ƙasa wanda maslaha ta sa kawo dokokin ba babu bambanci tsakanin bako da ɗan gari kowa ɗaya ne shi yasa ma idan lokacin aiki yayi ko idan aka je za a yi umra kowaye in ya je komi matsayin shi yana zuwa miƙati za a ce sauke matsayinka sauke rigar ka sauke komai ka sa wannan kyallan sai ka ga wannan kyallen da mai kuɗi da talaka da basarake da kowa sai ka ga an tashi da irin kyalle iri ɗaya saboda ba a son a yi bambanci a wannan gurin kowa da kowa ɗaya ne kawai ba za ka iya wani lokaci ma ba za ka gane mutum mai matsayi ba ne sai an gama aikin hajjin ba za a gane mutum mai matsayi bane sai an gama sai dai ko mukarrabai wanda suke kula da shi da sauransu amma fasinali shi baka isa ka gane cewa wannan wane bane saboda duk ɗaya ne kawai gaba ɗaya Allah ya ce liɗayifina ga masu ɗawafi walƙa'imina masu ƙiyamun laili masu tsayuwa masu ainihin sallah warukai masu ruku'u wasu judi masu sujada kaga masu sallah ɗin kenan gaba ɗaya tunda in ka lura an faɗi mafiya muhimman ayyuka na cikin sallah ayyukan sallah mafiya muhimmanci ai su ne tsayuwa da ruku'u da sujada ma'ana almusallina masu sallah kenan a ciki wazin fil nasi bil
في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق الله مدوكacin sarki da annabi Ibrahim ya gama ginin ɗakin nan sai Allah ya ce to aiki na biyu wa'azin kai shela fin nasi a cikin mutanen duniya gaba ɗaya kuma mutanen duniyan nan bakarka ce na zamanin annabi Ibrahim har ila yawmil qiyamati Allah ya ce daga yanzu har ainihin zuwa tashin kiyama kai shela bil hajji fin nasi a cikin mutane bil hajji ya ce su zo su yi aikin haji annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji ni wannan muryar tawa ina zai iya isar da garin nan ma balle wasu garuruwa balle wanda suke cikin mahaifan iyayensu balle wanda suke tsatsan ainihin ubanninsu ina muryata za ta je Allah ya ce alaika ya ce alaikan nida wa alayyar balak ya ce kai aikinka ka yi shelan Allah ya ce isar wannan wani ni zan isar shi kenan sai annabi ibrahim ya hau dutsen jabal abi qubaisin gashi ne yace fanada ala jabal abi qubais sai hau kan dutsen abi qubais dutsen abi qubais wani dutse ne wanda yake kusa da harami yanzu haka in kana cikin harami ma yana da cikin duwatsun da za gan sun kewaye harami sai hau tsoron ruwan kan wannan dutsen yace ya ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaykum alhajj ilayhi fa ajibu rabbakum annabi ibrahim yayi wannan shelan walta fata bi wajihi yaminan wa shimalan ya juya da ainihin fuskan shi ya kalli ainihin kudu ya kalli arewa wa sharqan wa garban yayi kiran gabar da yamma wato wannan yamina wa shimalan din ba wai dama da hagu bane yayi kira ne kudu da arewa gabar da yamma ma'ana ba inda bai juya yayi wannan shelan ba ya ku mutane Ubangijinku ya gina ɗaki kaga bana baitan Allah ya gina ɗaki saboda shi yayi umarnin Annabi Ibrahim ya gina bai ce na gina wa Allah ɗaki ba a'a yace Allah ya gina ɗaki tunda ai Allah ne ya umarni ko kuma wallahu khalaqakum wama ta'malun yace Allah ubangijinku ya gina ɗaki sannan wa aujaba alaikum alhajja ya wajabta ziyaran wannan ɗakin akan ku alhajja ilayhi fa ajibu rabbakum saboda ku amsa ubangijinku to shine malamai suka ce fajabahu kullu man kutiba lahu an yahujja duk mutumin da aka rubuta mar zai aikin haji sai da ya amsa mar ko yana cikin gyatumarsa ne ko yana tsatsan baban shi kasan tun a alamu zarra kowa da ka gani din nan dukkan wani dan adam da ka gani dama yana nan tun a alamu zarra kowa kwayarsa tana nan da aka gama ne shi kenan sai aka ce a yi haɗiya wannan ya haɗiye wannan shi wanda ya haɗiye wannan ya haɗiye shi wannan ya haɗiye wannan ya haɗiye haka kowa yanzu haka tun daga yanzu har zuwa ɗan da za a haifa na ƙarshe wanda za a yi tashin kiyama a kan shi duka gaba ɗaya ƙwayar su tana nan sai dai wani yana cikin wani wani yana tsatsan wani wani yana tsatsan wani wani yana tsatsan wani haka za a yi ta fita to da annabi ibrahim yayi wannan shelan duk wanda aka rubuta wa ainihin aikin haji ko yana cikin gyatimarsa ko yana tsatsan ainihin baban shi ko kakan shi ko kakan kakan shi ya amsa kuma amsa wannan idan mutum ya ce labbaik Allahumma labbaik so daya to zai jaji so daya in so biyu zai jaji amsa so biyu in so hamsin zai je ma ya amsa so ya amsa so hamsin in ko bai amsa ba to ba shi a masu aikin haji haka nan wannan shelan da Annabi Ibrahim yayi guda daya to duk wanda Allah ya kaddara zai jaji a duk inda yake ko yana tsatsan jatumar shi ko yana cikin ainihin ko yana tsatsan baban kakan shi ko yana cikin jatumarsa to ya amsa ka san dole dai wannan kwayar ta ainihin alamu zarra dole ya zama yana tsatso ne ko yana ciki ma'anan yana ciki in ma kakan kakan kakan shi ne yanzu an samu cikin shi to yana cikin wannan tsatsan yana cikin wannan mahaifar in kuma ba a samu cikin ba yana cikin wannan tsatsan to dole ya amsa shine yace fa ajabahu kullu man kutiba lahu an yahujja min aslabi rijali wa arhamil ummahati dukkan wanda aka aini rubuta mar zai aikin haji to ya amsa mar imma min aslabi rijali ko yana cikin tsatsanni na mazaje wa arhamil ummati ko yana cikin mahaifa na uwaye kowanne ya ce labbaika allahumma labbaika to shine yace jawabul amri ya tuka rijalan Allah yace kai shelan in kai shelan ya tuka rijalan zaka ga sun zo maka da kafa wala kulli damirin da kuma dukkan abubuwa dabbobi masu ɗankwararren ciki ma'ana dabbobi masu ramammun ciki wanda ba su da timbi to shine malamai suka ce yanzu hakan ka je ainihin lokacin aikin haji za ka yi ta ganin ana zuwa wasu da kafa ɗin wasu akan abin hawa kaga nan Allah bai ce raƙumi ba dan kwararren ciki ana laƙin shi ga raƙumi amma Allah ya ce za su zo maka kan dukkan abun hawa wanda ba masu timbi ba sai ka duba ka gani yanzu ga shi nan abubuwan hawa ga motoci ga jiragen sama ga raƙuma ɗin ga me ba irin abun hawan da ba zuwa maka da shi Allah ya ce ya tuka rijalan wa ala kulli bamirin yatina min kulli fajjin amiyik kuma wa'annan ababen hawan za su zo min kulli fajjin daga dukkan ainihin tabarki a miƙin mai nisa za ka samu wani ya zo don wata rana aka ce wani yana tambayan wani yake cewa daga ina kake yace daga faransa nake shi kuma ya ce ni kuma na zo daga guri kaza tsakanin garinmu da zuwa maka tafiyan shekara biyar ne shekara biyar in ka tashi za ka yi a wancan zamanin kafin ka zo maka amma ga ah to ai yanzu ko mu nan a Najeriya a da can lokacin da ake tafiyan kafa akwai wanda in sun tashin sai su yi shekaru goma ba su je ba amma kuma hakan za a je wasu ma in sun tafi sun yi aikin hajjin suna dawowa a hanya suke yin zango su zauna shi kenan su yi kaka gida yawa yanzu ko garin nan duk inda ka ji an ce zango zangon na masu aikin hajji ne za ga sun taso ne tun daga ainihin wasu sokoto wasu kano wasu kaza suna zuwa wasu sun yi zango ma sun haifa ba kenan wasu sun wuce wasu sun je jamaina wasu sun je ainihin sudan wasu sun je kaza haka ake ta yin wannan zangon haka ake ta yi haka nan ya tina min kulli fajjin amir ta kowane hanya mai nisa za ga ana zuwa mafi yawa in dama mafi yawa bukatar su aikin hajjin in sun je sun yi hajjin wasu za su zauna a can wasu sun jiyo duk inda rayuwa ya yi musu sai su zauna a nan kuma shikenan sai a yi kaka gida yatina min kulli fajjin amiq Allah ya ce za su zo maka min kulli fajjin daga dukkan ainihin tafarki amiqin mai nisa an ce fajju shine irin babban hanya na dutse din nan aha yashhadu manafi'a lahum wa yanqus mallahi fi ajyamin ma'lumatin ala ma razaqahum ala ma razaqahum بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
Allah madaukakin sarki ya ce za su zo ne daga dukkan tafarkuna masu nisa ɗin nan da ya shadu saboda su zo su halarci manafi alahum abubuwan amfani gare su na duniya da lahira gaba ɗaya ka san a aikin haji ne za ka samu abubuwan da ba za ka taɓa samu a wani waje ba sai a nan idan ka ce amfani na lahira ba inda duniyar musulmi gaba ɗaya za su taru a fili ɗaya a rana ɗaya a guri ɗaya a yi ibada iri ɗaya sai a aikin haji duniyar musulmi gaba ɗaya za a taru a guri ɗaya tun da dama hikima na musulunci shi yasa aka rika ainihin haɗa taro taro daga wannan taron zuwa wanda ya fi shi girma zuwa wanda ya fi shi girma Allah ya kaddar musulunci ya hargace ta haɗin kai ba a son rarrabuwa shi yasa kowane unguwa sai a ce ku gina masallacin da za ku rika haɗuwa so biyar kullum kaga a wannan haɗuwa so biyar ɗin in an ga wani ba gan shi ba bai da lafiya ne bai da kaza ne in kana buƙatar wani abu ko me tsakanin ku za ga an samu haɗin kai unguwa idan sati yayi sai a ce to ya kamata musulmin garin nan gaba ɗaya su san juna sai ku haɗu gaba ɗaya sai a je ainihin fili ɗaya a iya wato in sati yayi sai a ce musulmi na ainihin nahiyar nan gaba ɗaya ku haɗu a masallacin juma'a idan aka ce shekara ta yi wanda ba samu zuwa haji ba sai a ce musulmin gari gaba ɗaya a haɗu a fili ɗaya a san juna sannan kuma wanda Allah ya horewa sai a ce musulmin duk duniya gaba ɗaya a haɗu a gari ɗaya a fili ɗaya a lokaci ɗaya a yi ibada iri ɗaya saboda gaba ɗaya kaga an haɗu kenan shi yasa ranar arfa sai ka ga musulmin duniya gaba ɗaya dan babu abin da har yanzu ba a khilafan shi ba a saɓanin shi sai arfa shi yanzu arfa dukkan sauran ibadu za ka iya samu wayannan suna yi wayannan sai an jima wayannan tun da sun yi wayannan sai gobe amma shi arfa rana ɗaya ake hawan arfa babu wani wanda za a ce yanzu ana sallan arfa amma su ce su ba yanzu ba ko su arfan su ba yau bane ko kaza babu lokaci ɗaya ake yi gaba ɗaya idan aka zo dama ranan arfa idan aka zo filin arfa lokacin azhar yana yi akwai abin da ake cewa jam'u taqdim dan rana ne na zikiri rana ne da ake so a yawaita zikiri a yawaita ibada idan aka zo aka taru a filin arfa lokacin azhar yana yi inda hali kai wanka ma baka yi wanka ba dai dama ka zo da haraminka kai alwala sai a je masallaci ana zuwa masallaci za a ce ayi azhar ayi la'asar liman zai zo yayi huduba wanda huduban zai kunshi aikin da aka sa a gaba gaba daya liman zai bayyana muku yanzu muna filin arfa daga yanzu za mu fita in an gama tsayuwar arfa an rana ta faɗi za a je muzdalifa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza in ya gama wannan huduban sai liman ya sauka a yi kiran sallah sai a yi sallan azhar ana gama sallan azhar sai a ce to bayo ba zancen a yanke tsakanin azhar da la'asar kar a shagalta a hada la'asar din ma jam'u taqdim ana gama sallan azhar sai ladani ya tashi ya kiran sallah tun ba kaman 12 da rabi ko karfe 1 lokacin azhar ana yin azhar sai kuma sai a yi kiran sallah a yi la'asar ana gama sallan la'asar sai a ce to gaba ɗaya a ɗunguma a shiga filin arfa gaba ɗaya jama'a gaba ɗaya mahajjata za a ɗunguma a shiga cikin filin a yi ta zikiri a yi ta addu'a a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi a yi ta iftihali kowa yana gaya wa Allah bukatun shi da bukatun yan uwa da kaza za ku yi ta yi ku yi ta yi ku yi ta yi har sai rana ta faɗi kuna gurin sai rana ta faɗi gaba ɗaya an daina ganin rana gari ya fara duhu sai a ce to kuma daga nan gurin gashi magaruba ta yi amma kar a yi sallan magaruba a ci gaba da zikiri a kama hanya an kama hanya ana tafiya ana tafiya ko karfe na wanda dare ne ba za ka yi magaruba ba sai an je filin muzdalifa ana zuwa filin muzdalifa an sauka sai a ce to hada magaruban ka da ishan ka kai jam'u ta akhir kana hada magaruba da isha in ka gama ka dan huta kai abubuwan ka in za ka dan ibadun ma me ne daga yanzu ne an baka daman ko ka kwanta ka huta ko kai kiyamul laili ko ma me ba za a neme ka ba sai da asuba asuba tana yi in ka tashi kana yin sallan asuba sai a ce to je ka mash'arul haram akwai guri da ake cewa mash'arul haram idan ka je mash'arul haram ne za kai kawai ka tsaya kai ta zikiri kai ta addu'a kai ta zikiri dan wannan ranar ranar zikiri ne kai ta zikiri kai ta addu'a kai ta addu'a gari yana wayewa sai a ce kan rana ta fito ma a nan gurin kama hanyar mina sai ka kama hanya kana tafiya kana tafiya kana tafiya gari ya waye rana ta fito ka zo mina sai a ce dama tun a muzdalifa ka tsinki tsakuwa guda bakwai kana zuwa mina ba za ka je tanti ba za ka wuce da rai sai ka zo wurin jifa dama wurin jifa guri uku ne akwai jamratul ula akwai wusta akwai akaba in ka zo na farko a ce wuce na biyun wuce sai ka zo akaba kana zuwa akaba ina tsakoyinka bakwai sai a ce jefa kai ta kabbar Allahu akbar ka jefa ka jefa ka jefa so bakwai kana gamawa sai a ce to in kana dabba ka je ka yanka kana yankawa sai a ce kai tahlilul asgar kana da dama yanzu wannan kyallen ka cire ka sa kayanka na gida sannan kana da daman ka je kai aski har Allah yake cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillahu kai jifa kai yanka kai aski in kai aski kai tahlilul asgar shikenan wal yatawu bil baitil atiq sai a ce maza ka je ainihin baitul atiq dakin kaba ka je kai dawafi shine dawaful ifada in ka gama dawaful ifada in dama ifradi ne kai sa yin katin aqudum ka gama kana yin dawaful ifadan nan sai a ce kai tahlilul akbar yanzu komai ya halatta gare ka sai dai kuma daga yanzu in ka gama dawafin nan in kuma baka yi sa'ayi ba ka je kai sa'ayin ka kana gamawa kai tahlilul akbar sai a ce to dawo mi na kuma ka zo ka zauna saboda godiyan Allah ka zo kai ta ainihin zikiri Allah yake cewa menene wazkurullah fi ayyamin ma'dudat zaka zo mina aikin ka mina kawai ka zauna kai ta zikiri kai ta zikiri wa shagari ka je kai jifa bayan azhar in kai jifan nan ka sake dawowa mina ka zauna kai ta zikiri wa shagari ka sake zuwa ka je kai jifa in kai jifa na kwana biyun nan idan za ka yi tajil Allah ya ce fa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alai kana yin wannan jifa na biyun ka gama sai ka koma ka je makka in a ranar za ka bar garin ma ka je kai dawaful dawaful wada'in ka ka bar garin in lokacin tafiyan ka bai ba ka je gama aiki sai ka koma makka idan ko za ka yi takir in kai wannan jifa na biyun sai ka sake dawowa mina ka zo ka zauna sai washe gari sai ka je kai jiba shikenan ka gama man takara fala isma alai liman ittaka shikenan ka gama ainihin aikin haji to shine yake cewa li yashhadu manafi'a lahum dan su je su halarci abubuwan amfani gare su wa yadhkuru smallahi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin wa'annan kwanaki abin sani din wato akwai ayyamin ma'lumat akwai ayyamin ma'adudat ayyamun ma'lumat daga ranan da aka ce an sauko a arfa an zo muzdalifa an kwana washe gari ranan goma ga wata ba shine ranan yanka ba to daga ranan ayyamun ma'lumat yake farawa ranan goma ga wata da washe gari sha ɗaya ga wata da washe garin shi sha biyu ga wata wannan ayyamun ma'lumat kenan ayyamun ma'adudat kuma suna farawa ne in yau an yanka gobe da jibi da gata su ne kwanakin jifan shedan shi yasa ake cewa ayyamun a ranan goma ga wata yawmun ma'alumun gairu ma'adudin ranan sha ɗaya ga wata ma'alumun ma'adudun ranan sha biyu ma'alumun ma'adudun ranan sha uku kuma ma'adudun gairu ma'alumin haka suke kwanaki hudu ne suna haɗuwa a tsakiya ɗaya yana nan gefen ɗaya kuma yana can gefen su ne ayyamun ma'lumat kowanne kuma zikirin ake a ciki na yanka ne ayyamun ma'lumat e uku kuma na ƙarshen su ne na ainihin jifa ayyamun ma'dudat suna haɗuwa a biyu na tsakiya yawa na farko ma'lumun na hudu ma'dudun shine ma'ana yace wa yazkuru smallahi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a kwanakin nan abin sani su ma dai wasu malamai sun ce ashiru zulhijja kwanaki goma na zulhaji au yawmu arfa ko kuma sun ce ranar arfa ila ashiri ayyamit tashrik wasu sun ce a'a yawmun nahri ila ashiri ayyamit tashrik wannan shine ainihin wanda mazhabin malikiya ta tabbatar na yawmun nahri ila ashiri ayyamit tashrik ranan da aka yanka zuwa karshen ayyamut tashrik kasan kwanakin duk suna da suna akwai yawmu tarwiya akwai ayyamut tashrik in aka ce mu tarwiya shine ranan takwas ga wata ka san yanzu in ka je zaka yi aikin haji ko tamattu'i zaka yi ko kirani zaka yi ko ifradi zaka yi wato tamattu'i shine mutum ya je yayi umra idan ka je sai kai umra in kai umra sai ka sauke kayanka komai ya halitta gare ka sai ranan da za a fita ji ku fita tare sai ku fita ainihin mina idan kuma ifradi ne ka ɗauka niyan ifradi aikin haji kaɗai idan ka ɗauko haraman nan fa kana zuwa kana yin ɗawabul ƙudum in kai safa da marwanka na ainihin aikin haji shi kenan duk abin da aka haramta mai haji ya haramta gare ka ba za ka sauke wannan kayan ba hakanan za ka zauna a cikin harami a cikin harama har sai ranar takwas ga wata za a fita ranar tarwiya kenan haka idan kuma kirani za ka yi kirani shine haɗa haji da umra idan ka zo za ka ce na yi niyan umra da haji ka ɗaura hajinka akan umra to shi ma idan ka zo kai ɗawafi kai wannan sa'ayin ba kai ba tuɓe wannan kayan duk abin da ya ramta ga mai aiki haji ya ramta gare ka har sai ranar takwas ga wata to ranar takwas ga wata shine yau mutar wuya ranar tanajin ruwa suke cewa saboda ana wuyan ruwa a minar ɗin a wannan lokacin ranar fita mina ranar takwas ga wata kowa da kowa zai fita mina in mutum ta mafi yayi ma ya yi umra a ranar zai zo ya sake ɗaukan harama da aikin haji ya kama hanyar mina in mutum ifradi ya yi ma ranar zai fita mina in mutum kirani ya yi ma duk ranar za a je a taru a mina minan nan in an je an taru ba wani abu za a yi a garin mina ba kawai ana so ranar takwas ga wata ya zama kana mina azhar ta ma a mina ka yi sallan azhar ka yi la'asar ka yi magaruba ka yi isha a kwana da kai amina kai sallan asuba kana yin sallan asuba ya zama ranar tara ga wata shine ranar arfa ranar tara ga wata dinnan in gari ya waye sai a ce gaba ɗaya a ɗunguma cikin filin arfa filin arfan nan in an je kasancewan shi ka san aikin haji bambanci da sauran ayyuka kawai shi kasancewan jikinka ya zama yana gurin shine very important din abin ya zamo ranar arfa din gaba ɗaya kun ɗunguma an cikin filin arfa kar ka bari a zahar ta yi ma a wani waje zama kan azahar ka je filin arfa in ka je ko da hantsi ne ko da yaushe ne kana zuwa filin arfa babu abin da za a ce kai illa iyaka dai kawai kana ta labbai kanka kana ta labbai kanka har sai lokacin azahar yayi azahar yana yi za a ce to inda hali ka je kai wanka na ainihin sallan arfa an ba hali yi alwala kawai ka zo masallaci akwai masallacin namira in ka zo masallaci liman zai hudu ba idan liman yayi wannan hudu ban na aikin da aka sa a gaba gaba ɗaya zai bayyana muku in ya gama wannan huduban sai liman ya sa a ladani ya tashi ya kiran sallah na azhar kenan sai ai niyya sai ai sallan azhar kasaru tunda dukkan kuma tafiya ne sai ku yi kasaru ana yin kasaru raka biyun liman yayi sallama sai ladani ya sake tashi ya kiran sallah sai a sake yin la'asar kasaru in an yi la'asar kasaru shikenan kun gama azhar da la'asar ana yin sallama shikenan sai a dunguma a fita filin arfa harban nan kuma gaba ɗaya fili ne har yanzu ma ko sulusin filin ba a cikawa har yanzu duk yawan ma'ajatan nan inda ba mutum ya fi yawa saboda haka arfa gaba ɗaya gurin tsayawa ne sai a fita a tsaya a wannan filin kawai in an fita addu'o'in da za ka yi wani banan zane kawai jikinka ya zama yana wannan filin ku tsaya a wannan filin kuna addu'a kuna addu'a kuna addu'a tun daga wannan azahar ɗin har rana ta faɗi idan rana ta faɗi in ka yadda rana ba ta faɗi ma a gurin ba to ba ka da haji yanzu da yawa suna rasa haji sai ka ga mutum ya tsaya a cikin ranar nan saura minti biyar sai ka ji kawai ana ta gudu wai za a je kar mota ya barka a halin kuma ka je ma motar ma wani da kafa ma zai je saboda haka karke yadda ka bar gurin sai rana ta faɗi ka tabbatar da rana ta faɗi in rana ta faɗi shikenan ka samu haji rana tana faduwa gashi rana ta faɗi magaruba ta yi sai a ce to ba a san magaruba anan kama hanya ka je musdalifa in ka kama hanya ka tafi kana tafiya muzdalifa zai kai kamar nan zuwa bulun kutuko marima wani da kafa zai je wani da mota wani da me gaba ɗayan kun je za a taru a muzdalifa an je an taru a muzdalifa nan ko karfe 12 dare ko karfe 1 ko karfe 11 ko nawa kaje kawai kana zuwa aikin da za a yi in ka je da imam a yi sallan magaruba a yi sallan isha a hada a yi jam'i in ba ku je da liman ba ma lokacin da Allah ya kai ka ka hada magarubanka da ishanka ka yi jam'i shi kenan ka kwana a gun kana kwana a gurin aikinka na muzdalifa ya kare in an yi sallan asuba sai ka tsinci tsakuwanka bakwai sai ka kamo hanya ka je mash'aril haram in ka je mash'aril haram kawai tsayuwa za ka yi ka yi ta addu'a kawai jikinka ya zama yana wannan gurin in kana addu'a kana addu'a gari yana wayewa sai a ce to bar nan ka yi hanyar mina kana zuwa mina me zan yi sai a ce ka je in ka wuce wajen jifa ɗaya ka wuce na biyu ka je akaba sai a ce je ka kai jifan nan so bakwai Allahu akbar Allahu akbar so bakwai kana gama wannan jifan sai a ce to in kana da abin yanka maza ka je kai yanka kana zuwa kana yin yanka sai a ce maza ka je kai aski kana yin aski sai a ce to ka samu sauki irin su kashe kwarkwata irin su rashin aski irin su me ji an sauke ma amma banda mata sai ka je ka sauke kayanka ka je kai wanka ka sa kayan gida kai komai sai a ce ka je kai dawaful ifada shine dawafin aikin haji kana zuwa ka gama dawaful ifada sai a ce to ka gama aikin haji ka warware duka kai talilul akbar sai ka dawo mina ka zo ka zauna kai wannan kwanakin jiban shikenan ka gama aikin haji kaga shine yace li yashhalu manafi'a lahum summa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat sai su ambaci sunan Allah a wannan kwanaki na ayyamin ma'lumat din alama razaqahum abisa abinda Allah ya arzuta su min bahimatil an'am na dabbobin ni'ima su ne ainihin raƙuma da shanu da awaki da tumaki kowanne ana hadiya da su wani za ka ya koro raƙuma wani zai zo da ainihin shanu wani zai zo da awaki wani zai zo da tumaki ko rago daya rago biyu wani zai zo da garke guda haka nan dai za a zo a yi ta yanka jama'a kowa ya zo ya ainihin amfani ci fa kulu minha Allah madaukakin sarki ya ce ku ci daga wannan dabbobin ni'iman da kuka zo kai hadaya da shi ko wanda basu je haji wasu kai lahiya to Allah ya ce ku ci sannan in kun ci wa adimul ba'is alfaqira ku ciyar da ainihin alba'is wanda yake cikin tsanani alfaqira wanda yake fakiri talaka mabukaci shi yasa dabban hadaya da dabban ainihin lahiya ba a kayyade ma ba abinda ake so ana so naman ya zamo wani bangare kai sadaka wani bangare kuma kaci amma ba a ce ma wai ka kasa kaza ka yi sadaka da kaza ka ci kaza ba kawai dai ana so ka haɗa tsakanin biyun fa kulu minha wa atimul bayis al faqir in ka haɗa biyun shikenan ka ba da wani ka ci wani shikenan in ka ga dama ma ragonka da aka yanka idan aka soya aka yi komai sai ka ɗauko ƙwayan nama ɗaya ka kira almajiri ka bashi kaciyar ka cinye sauran shikenan kwarai fa kulu minha wa atimul bayis al faqir in ka ga dama kuma kana iya daukan tsoka ɗaya ka ci sauran ka ce bismillah jama'a duk yadda kai yayi yawa ba kayyade ma adadin abin da zaka bayar da adadin abin da zaka ci ba kawai an bar kofa a bude fa kulu minha wa atimul ba'is al faqir ku ci daga cikin dabban da kuka yanka na ibada sannan ku ciyar da ainihin wanda yake cikin tsanani al faqir wanda yake ainihin mabukaci summa liyaqdu man yaqdu tatahum wal yuqu وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفسهم sannan idan sun yi wannan yankan liyaqdu tafasahum sai su je su gusar da wannan ainihin dauda da yake jikin su na kaman gashi kaman farce ka san me harama da aikin haji ba zai aske gashi ba ba zai yanke farce ba ba zai kashe kwarkwata ba ba zai ka to duk wannan kana zuwa in kai yanka shikenan an halatta ma ka je ka gusar da duk wannan ainihin daudan da yake jikin ka shine wala taliqu usakum hatta yablugal hadiyu mahilla kaga mafumi shine idan dai hadiya ya isa inda za a yanka shi aka yanka shikenan ya halatta ka je kai aski shine su maliyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum sannan su cika bakacen su wani mutum yayi bakace na ainihin hadaya dole ya cika kasan dabbobin da ake yankawa a aikin haji akwai hadaya na wajibi kamar wanda yayi tamati ko kirani in dai ba mutumin maka bane akwai hadaya na mustahabi wanda ya je ifradi ne ya ga dama yayi hadaya akwai kuma nazrul masakin bakace na miskinai wanda mutum ya daura wa kanshi duk da Allah ya kai ni aikin haji na daura wa kaina zan yanka miskinai rago ko sa ko raƙumi shine wal yufunu zurahum nazrul masakin kenan akwai kuma fidyatul aza wanda mutum yayi wani ainihin abin da aka hana shi kamar an ce kar yayi aski sai ya je askin to wannan fidiyan da zai zai bayar Allah yake cewa fa fidyatun min min salagatin yawa aunu sukin to wannan shine fidyatul aza sannan akwai ainihin jaza'u sayd to wa'annan su ne dabbobin da ake yankawa a aikin haji jaza'u saidi ba a yadda ka ci ba nazrul masakin ba za ka ci ba fidiyatul azab ba za ka ci ba amma sauran gaba ɗaya an yadda ka ci kai sadaka da wani aha shine yace su mal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq idan sun yi wannan yankan sun je sun yi wannan askin sun yi wanka sun gusar da yayin kazantar da yake jikinsu wal ya dawafu sai su je su yi dawafi shine dawaful ifada bil baitil atiq su je su kewaye wannan daki intacce ko wannan tsohon dakin al atiq wasu suna cewa al qadim ake nufi shine tsohon daki in kace tsoho ma tsoho ne tunda babu dakin da kai shi tsufa Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin nasi lallazi bi bakkata ko farkon ɗakin da aka fara gini dama mai tsufa ne wanda ya zama shine uban kowa ko ko shine kakan kowa ko a ce duk unguwan nan ba wanda ya gilme shi ba shine tsoho ba to in tsufan ne ba ɗakin da ya gilmi wannan ɗakin saboda shine ɗakin da aka fara gina shi a doron ƙasa idan ko kace baitul atik ne yantaccen ɗaki ai babu ɗakin da yake da yanci kamar wannan ɗakin da aka ce ɗakin Allah ne shine wal yatawafu bil baitil atiq sai su je su yi dawafi na wannan daki wanda yake tsohon daki kuma yantacce
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawl az-zur Allah madaukakin sarki yace zalik to fa al'amarin haka yake kaman yadda aka karanta wa man yu'azzimu hurmatillahi duk mutumin da ya girmama alhurman Allah shine abin da bai halatta a keta shi ba wato hurmatillahi tun daga daukan harama lokacin da ka zo miƙaci zaka dauki harama ai akwai abubuwan da za a ce ba a yadda ka kasance tare da su ba kaman riga mai kewayen wuya da hannu kaman wando kaman agogo duk abin da zai kewaye gaba za a ce ka cire shi gaba daya ka zamo kana cikin kyalle guda biyun nan da takalmi sawu waje kaga duk wannan hurmatul lahi ne haka nan in ka je wajen ainihin aikin zaka je kai dawabi zaka to duk mutumin da ya girmama wannan hurmatul lahi din aha huwa khairul lahu inda rabbi to ya girmama wannan hurmatin lahi din shine mafi alkhairi gare shi inda rabbi a wajen ubangijin shi duk abin da aka hana kar ya keta ainihin alkurman wannan abin wa uhilla lakum al'amu Allah ya ce kuma an halatta muku dabbobin nima gaba ɗaya ku ci bayan kun yanka illa ma yutila alaikum sai dai abin da aka karanta muku a cikin suratu ma'ida shine aka haramta ba Allah yana cewa hurrimat alaikumul maitatu wad dam wa lamul khinzir wa uhilla li ghayrillahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabuba to wa'annan sune aka haramta banda wa'annan sauran ainihin dabbobin ni'ima wanda ba sa cikin wannan sauran gaba ɗaya Allah ya ce an halitta muku ba wai sai alayya ko a hadiya ba haka kawai ma za ka iya siyan kowane dabba da cikin dabbobin ni'ima in rago kake so in akuya kake so in sa kake so in raƙumi ne kana da daman ka siya ka soke ko ka yanka ka ci Allah ya halitta ma illa ma yatula alaikum fajitani buriji ta minal ausani Allah ya ce sai dai kawai ku nisanci kazanta minal ausani shine ainihin gumaka ku nisanci bautan gunki wajitani bu qaulan zur kuma ku nisanci fadin zur fadin ƙarya fadin ƙarya ko shine ainihin babban ƙarya shine shirka da Allah babu mafi girman ƙarya kamar mutum ya kawo wani abu gunki ko wani abu ya ce shi ma abun bauta ne wanda zai tare tashi da Allah Allah ya ce to ku nisanci ainihin fadin zur haka nan kuma ana nufin shaidan zur kowane iri ma duk abin da aka ce bai faru ba to ka nisanci faɗan shi a matsayin cewa wannan abin haka ne ya faru dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake irga abubuwa na ainihin haramai yana kishingide kaza haramun ne kaza haramun ne kaza da yazo wajen qaulu zur sai da ya tashi ya zauna yake cewa ala wa qaulu zuri ala wa shahadatu zuri yana cewa ku kiyaye kar mutum ya shaidan zur ku kiyaye kar mutum ya faɗi ƙarya saboda girman shaidan zur din da kuma ainihin ƙarya din
حنفاء حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سريع حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ريح أو تهوي به ريح في مكان سهيق Allah madaukakin sarki yace kuna fa alillahi ku zamo masu karkatowa zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah ku watsar da kowane addinin da ba na Allah ba ku komo kan addinin Allah shine ainihin addinin musuluncin da Allah yake cewa inna dina indallahi al-islam gaira mushiriki na bi ba kuna masu taraita wani abu da Allah ba kar ku taraita kowa da Allah kar ku yi shirka ko shirka kafi ko shirka ainihin jali ko kuma shirka akwa gaba ɗaya duk ku watsar da shirka ku mai da ainihin tauhidin ku a cikin zuciyanku ya zama ba ku ainihin da abun bauta gaba ɗaya sai Allah Allah shi kadai wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina gaira mushiriki na bi wa man yushrik billahi Allah maɗaukakin sarki ya ce bari ku ji illan shirka ka san Allah ya ce wa laƙar karramna bani Adama ko bani Adam a matsayin shi na bani Adam mutum ne mai daraja mutum ne mai ainihin matsayi amma yana yin shirka Allah ya ce wa man yushrik billahi duk mutumin da ya tare ta wani da Allah to misalin shi fa ka annama karra minas sama'i kaman ya fado ne daga sama kaman da a ce an karrama shi yana sama ne yana yin shirka a jefo shi daga saman nan yana zuwa fata kaddabu tsairu tsuntsaye su warke shi su yayyaga shi kaga wannan mutum ai shikenan ya riga mutu ya lalace au ko kuma tahwibi rihu iska ta ainihin jefa shi fi makanin sahiq a wani guri wanda yake mai zurfi mai nisa kaga wannan mutumin kowane ɗaya da cikin abubuwan nan suka same shi ai ba wani ainihin jin daɗi ko rayuwa a gaba bayan shi to haka nan duk mutumin da ya shirka da can yana cikin wannan karaman na walakar karamna bani adama amma yana yin shirka to zaka ga kaman an jebo shi ne daga sama sun tsaye sun kacancana shi ko kuma ya fada cikin wani rami ya lalace shine yace fa huwa la yurja khalasuhu duk mutumin da ɗaya daga cikin abubuwan nan ya same shi la yurja khalasuhu ba a kaunace mishi ainihin tsarkaka ko samun tsira daga wannan abin alhamdulillah bunda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi bunda muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu albarkan alkur'ani Allah ka sanya mu cikin ceton alkur'ani Allah ka sanya mu cikin ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam akwai mai tambaya no kamar yadda aka jiro ayyukan hajji din nan eh to akwai wanda kuma Allah zai jarabe shi ko da rashin lafiya ko wani abu eh kuma har a zo a wuce guda ɗaya ko wannan farilla a cikin su eh akan koma daga baya in Allah ba shi lafiya zai iya to shi aikin haji dai akwai abubuwan da ake cewa rukunai akwai abubuwan da ake cewa wajibai akwai abubuwan da ake cewa sunna ko mustahabi abin da yake na rukuni a aikin haji mahajjaci idan kwata-kwata bai yi shi ba har ya dawo garinsu ba shi da haji kwata-kwata duk mutumin da rukunin aikin haji guda hudu ne akwai ɗaukan harama idan mutum ya tashi misali mutumin Najeriya idan ya je sauka a ainihin Jidda akwai gurin da ake cewa Rabiga inda ake zuwa a ɗauki harama ɗaukan haraman nan kuma karkacewa yin wanka da sa wannan kyallin ba shine haraman ba yin niyan lokacin da ka zo wannan gurin kai niyan za ka yi haji ko za ka yi umra to wannan rukuni ne duk mutumin da ya je haji bai yi wannan ba ba shi da haji dan umra ne ba shi da umra sannan akwai ɗawafi duk mutumin da ya ji haji bai yi dawafi ba ba shi da haji sannan akwai sa'ayi safa da marwa duk mutumin da ya ji haji bai yi safa da marwa ba ba shi da haji sannan in a haji ne in a umra ne ukun nan ne kawai in a haji ne akwai tsayuwan arfa duk mutumin da ya ji haji bai yi tsayuwan arfa ba ba shi da haji amma banda hudun nan duk abin da baka samu kayi ba za a ci ka gane ba to yanzu wannan abin da zai yi lokacin da ya samu daman wucewa je warware da umra ka gane ba sai je yi dawafi ya yi sallah ko kuma rashin lafiya kama mutum wanda ba yadda za a yi balle yanzu kan ma ana taimakawa na gadon asibiti da miyar duk ana kai su filin arfan amma idan ya gagara ba shi da lafiya ba wanda zai dauke shi ya kai shi filin arfa har ya kai ga aka gama tsayuwan arfa to shi ma zai je warware da umra wanda kuma aka tsare shi kwata-kwata ba hanyar da zai biya wuce kamar yanzu mu shiga maka rub aka kama shi kaga garin su za ka shi ba shi da daman yin ainihin aji to yanzu a wannan lokacin zai warware wannan harmar tashi kuma shi kenan sai ya dawo garin su amma zancen aji ko umra bai yi ba amma idan mutum ya samu an yi awon arfa da shi amma sai rashin lafiya ko wani dalili ya hana shi zuwa dawaful ifada wannan daga nan har zuwa koyaushe ne ma duk lokacin da ya samu dama zai je dawaful ifadan shi kuma yajin shi yayi yawa shi dawaful ifada ranan goma ga wata ake bude dawaful ifada amma har zuwa ƙarshen wata an kaje kai dawaful ifadan ka yayi yawa saboda haka abin da zai kurewa mutum da ya haji ya rushe shine arfa shi yasa ma annabi yake cewa alhajju arfa saboda aikin haji shine arfa duk wanda kuma yanzu ba inda shaidan yake wasa da mutane kamar arfa akwai wani guri ma yanzu haka a cikin namira zaka same shi wani gangare ne ya zo a nasi wannan gurin ba arfa bane amma mutane sun fita ruwa gurin to duk mutumin da ya je wannan gurin bai shiga filin arfa ba har dare yayi kuma daga wannan gurin ya dawo gida ba shi da haji kwarai masu shiga filin ma sai ka ga mutum tun da hantsi ya je an yi tsayuwa da shi an yi komai da shi saura minti biyar rana ta faɗi sai ga ya fito to yana fita ya bar hajji shi ƙwarai kuwa saboda mu a mazabin malikiya ma da ka bar gurin kan rana ta faɗi wanda kwata-kwata baka je ba sai bayan faɗuwar ranar saboda tsayuwan tsayuwan bayan faɗuwar ranar shine tsayuwa na rukuni tsayuwan rana ɗin tun daga ainihin bayan azur har zuwa kafin rana ta faɗi wannan tsayuwa ne na wajibi wanda mutum ƙuremar ta yi bai samu ya je ba ba komai a kan shi inda gangan ya ƙi zuwa ma sai da daddare za a ce kawai